farko ya ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ka malam ya ce mutumin da ya tsufa har ya kai ga baya iya azumi wasu sun ce zai ciyar ko za a ciyar masa wasu kuma sun ce ba za a ciyar ba malam wanne ne ya fi zama daidai Qur'ani ne ya faɗa cewa duk wanda yake tsufa ya kama shi baya iya azumi ciyarwa zai yi wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin a wata kira'ar wa alal ladina yutawwiqunahu Abdullahi dan Abbas ya fassara ayar yace ana nufin tsoho tsoho tukub wanda ba zai iya azumi ba ko wanda yake da rashin lafiya dawwamamman rashin lafiya almaradul muzmin shi wanda ba a da ranar warkewarsa waɗannan su ne kawai aka ce su ciyar da haka wanda suke liƙa masu ciki da masu shayarwa a ciki kawai dai suna makala su ne mazance mafi inganci ibnu abbas ya ce waɗannan su ne masu ciyarwa a azumi tsoho shekarunsa sun kai ba zai iya yin azumi ba da wanda yake da ciwon da ba zai bashi yan mintuna ko awanni bai ci abinci ba kuma ciwon bayi da ranar warkewa to wannan ciyarwa zai yi da haka ya ci abincinsa kawai ya ciyar wallahu ta'ala a'lam wanda suke sa matan suna ciyarwa haka kawai ku sani za ku gamu da Allah wata yarinya ta buga mun waya ta ce ita sabon aure ne duka duka cikinta wata biyu ne ma bai kai na uku ba ta kama azumi mai ginin ta zo hausa da fada yace sai ta karya ta ce ai za ta iya yi yace ta karya shi baya so ta wahala haka kawai za ki zo kina wahala jahili ba ilimi Allah sauki ki je ki azumin ki in ma larurar ciki ta sa kika sha ko shayarwa bayan sallah sai kirama saboda ciwon ki ba dawwammamin ciwo bane zai iya warkewa in ma mun dauke shi a matsayin ciwo ne larura ce na wani dan lokaci idan kuka biye wannan masu cewa a ciyar kullum kenan za a waye gari ita kullum mace ma kawai ba ta ba za ta yi azumi ba an sauke mata ma ramadan to daman dai ko tana ciki ko tana shayarwa ne to ka ce tana shayarwa kar ta yi azumi tana da ciki kar ta yi azumi to kenan iya tsawon rayuwarta ita kan ramadan ya sauka a kanta ai ba ku musu adalci ba su ma Allah ya ganin da
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum malam da fatan ka sha ruwa lafiya malam tambaya ta ita ce dangane da abin da ya shafi sallolin nafila musamman ya ce wannan sallah da ake ta asham da tahajjud sai ya ce wani ya ce masa wai yin su a gida ya fi falala na haka malam yana so a warware masa wai ya kawo masa wani hadisi ne ba sai ka kawo hadisin ba da ya kawo ina hadisin ba wani hadisi kawai ba haka bane um Sheikh Albani Allah ya masa rama akwai wani littafi yana salat tarawih salatul tarawih gaba ɗaya littafin akan salatul tarawih da tahajjud ya yi bayani akan halaccin mutum ya sallar tarawih a gida in ya ga dama zai iya yi da kuma ya je masallaci ya yi in yana so sai ce to sallar da aka yi ta a gida da sallar da aka yi ta a masallaci yace ko haɗa su ba ba wanda aka yi ta a masallaci na farko dai ka tako daga gida ka yi tako annabi ya gaya mana duk wanda ya taka zai je masallaci kullu khatwa duk taku daya ana daga darajarsa ana yafe mai zunubinsa ana kuma ba shi lada zuwa da dawowa to wanda ya zauna ɗakin mata sai fa kaga bai fito ba kaga bai samu wannan ba kaga falala daya yace abu na biyu jam'i duk wanda ya zo yin sallah ba shi kaɗai bai haɗu da wani da sunan jam'i ya ce falalar da aka yi magana a kan sallar jam'i a farillan nan tana nan kuma a kan sallar nafila ya ce don haka ai annaba aka yi jam'i a masallacinsa me yasa bai ci gaba da yi ba don saboda kada Allah ya saukar da aya ta zama farilla yace yana jin tsoron kar a dora al'umma sanawi shi yasa amma magabata duk sun ci gaba da yi don haka sallar tarawihi ya halatta ko tahajjud halacci ya halatta a yi a gida amma fifiko ta masallaci ta fi saboda me an yi ta a jam'i da addu'o'i da ake yi da kuma ƙur'anin nan da ake masha Allah tahajjud kuma addini ne shari'a ne Allah ya ce wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda ka tashi kai sallar tahajjud Allah ya ce tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun cikin suratul sajda duka waɗannan ayoyi sa magana ne akan tahajjud ai bacci a tashi ayi ta fi falalan yanzu za a zo a masallacin makka da madina ana ta yi ana haskawa a duniya ana soki qur'ani sau nawa wannan wargi ne wasa ne wannan magana ba haka bane kuma in ya ce ma akwai hadisi gobe ya kawo maka hadisi kuma akwai mutane da Allah ya ganar da su Allah ya fahimtar da su wallahi duk malamin da ya zo ya kashe gwiwar mutane akan fita sallar tahajjud ko zuwa yin sallar tarawih wallahi sai ya tsaya gaban Allah ya yi bayani ku daina halakar da mutane kuna batar da mutane abin da yake ma'alumu min addini bi darura duk duniya an san shi duk duniya ana yi yanzu ka kwatanta mutum ya fito daga gidansa ya ɗauko sallayarsa ya hana kansa bacci ya zo ya tsaya ya sallah kafarsa ta kumbura a sauke qur'ani gaba ɗaya wai ka ce wai mutum ya koma gidansa ya kwanta abin mamaki malam ka ga masallatayya a cikin unguwanni duk ba a sallah nan me kun unguwa su dan haɗu ma a tashi wani masallaci a rinka yi gari shiru a goma ƙarshe shiru ku je ku ga birane inda yake wallahi malam kamar kasuwa ne mutane a farke suke in gomin ƙarshen nan yayi mai salati na yi mai addu'a na yi mai zikiri na yi wasu matan ma wallahi al'ada suke haka za su taho zo masallaci su zauna a gefe saboda a ta addu'a su samu falala kurin malami da sunan malanta ya zo ya taɓata wannan abin ya je gida kuma ya kwanta kai yanzu ka kwatanta kai da kake kwance ana daren neman daren lailatul qadri neman rahama neman jin kai ka ji ka kwanta a gida kuma wanda ya zo yana sallah wai ka ce wai bid'a yi wai haramun ne wai kar a je a yi ku wayi gari duk ɗaya kuke wanda ya kwana ina sallah ina tsaye yana addu'a kai daga dai ka kwanta a gadon bayan matarka ku zama ɗaya ai ba ɗaya bane naka samari ku fito ku yi sallah lokacin ku ne wallahi kowa ya zo ya nemi gafarar Ubangiji, ya nemi afuwar Allah. Kuma yanzu wanda zai zo ya wannan magana fa, haka zai zo ya biya kuɗin umra, ya kama hanya ya tafi Makka da Madina, galibin masu tafiya Makka da Madina nan. Me suke zuwa suke sallan nan ce take kai su. Bahaushe ma ce ya buƙatar maji haji sallah. Kana kallo za ga masallacin nan na harami 24 hours ma a rufe shi, ƙarfe sha biyu da rabi. karfe sha ɗaya masallaci ya cika babu masaka tsinke yanzu duk waɗannan al'umman duk duniya da suke zuwa suke wannan sallar duk batattu ne babu wanda ka a waje ma ba za ka samu wuri ba sai kayi da gaske karfe biyu karfe uku nan in dai goma karshe ta yi ka kunna talabishin ɗinka kada ka kunna ka kunna wayarka kada ka kunna duk duniya duk inda ake da masu imani da addini suna ibada suna sallah shikenan kai yanzu kana nan ƙauyen a cikin bukkar ka kai ne kake kan daidai sauran duk akan bata suke ba daidai bane kuma mutum ilimi a je ai karatu fa kar mutum ya rinka yi wa kansa tsiraici bai sani ba a je ai karatu a je ai ilimi kada mutum ya zo ya shuka abin da bayan shekaru ƴaƴansa za su zo da jikoki za su ce lalle malam wani ya cuce mu sai ka tambaye shi in ya je umara kwanciya yake a ɗakin shi da shi ba yake fita ya rike sallah sai ji sai ya dawo gida ya zo ya ta zage zage kuma ba daidai ba ne da haka ku ta ku yi sallah ba dole ba ne tabbas ra'ayi ne mai neman aljanna mai neman rahama mai neman jin kai Allah ka bamu Allah ka samu dace
Allah ya saka da alkhairi malam wannan shi kuma cewa yake yi ah, idan mutum yana karatun alkur'ani sai ya iso wurin da ake yin sujada amma ba shi da alwala to yaya zai yi
ba dole bane yin sujada alqur'ani karatun qur'ani sai da alwala ba dole bane ko da baka da alwala zaka iya yi shi ma karatun qur'anin ai ba dole bane sai da alwala an dai kwadaitar ne an so haka in gurin sujada ya zo sai ka yi sannan ita kanta sujada ta alqur'anin ba dole bane wata rana ka yi wata ran karka yi ko a cikin sallah ko a wajen sallah ganin dama ne da neman falala
to wannan tambayar malam sai dai kai hakuri saboda yawan tu- turo ta da ake kuma kusan duk shekara sai ka amsa ta Ah, abinda na fahimta matasa ne sabbi wanda suke magana akan cewa in sun yi bacci bayan sallar asuba suna yawan yin mafarki kullum cewa suke a hukuncin azumin su don haka malam a yi hakuri a ƙara amsa wannan tambayar ku aurar da su ku nema musu mata su yi aure ai gaskiya ne wallahi malam ga ƴan mata masha Allah tabarakallah malam a garin nan malam zaka ce kamar daga ina suke zubowa wallahi kuma kullun cewa suke ai musu addu'a Allah ba su mazaje kun zauna kun yi ku yi aure ba dole ku yi ta mafarke mafarke ba kaji ban ya ce wai ba kuɗi yin mafarki, ɗaukan azumi da mafarki, da janaba baya kare azumi. Nana Aisha ta ce, da ni da annabi, sallallahu Alaihi wasallama, muna wayar gari da janaba a jikinmu mu ɗauki suhur, mu ɗauki azumi ba abin da ya shafi azumi. Da haka mutumin da ya ɗauki azumi da janaba, da wanda kuma bayan asubahi ya kwanta ya yi bacci, ya yi mafarki, babu matsala, babu damuwa, amma dai a je a yi aure, Allah ya mana kuwa.
To Malam ya yi magana akan aure, wannan takardar ma tana da alaƙa da magana aure ɗin. Wannan yake cewa Malam akwai wata yarinyar da nake so, kuma ita ma tana so na babanta har ya amince ya ba shi ma ma'ana. Amma matsalar ita ce, mahaifiyarta ta ce in ya kuskure ya aure ta za ta tsine mata. Don haka Malam wace shawara za ka ba shi?
Mahaifiyarsu ko mahaifiyarsu?
Mahaifiyar yarinyar.
kai ma ina baka shawara irin wannan tambayoyi ka rinka canja lamirin dan wani zai yanke ya tura iyalinka yawwa kar ka rinka cewa ina so yawwa ka rinka cewa ya ce yana so to ai gaskiya ne a ba za ka sake karanta ba wai ka ji wai wai a bashi dama ya daɗa maimaita karanta ta ka san akwai wasu zaka ga akwai karaɗi da zaƙin baki amma an sun je gida fulawa ne gidan laushi ina ba ku shawara da fatawa kamar haka duk mutumin da ya shiga neman aure ya samu matsala da ɗaya daga cikin iyayen yarinyar ko uwarta ko ubanta idan za ka iya gyarawa a gyara ka aure yarinya ka yi idan ba za ka iya ba wallahi ka haƙura kar ka aure ta shi ya fi maka alheri saboda dalilai kamar haka na farko dai ita uwarta ce kuma baka isa ka raba ta da uwarta ba ko kuma ubanta ne baka isa kuma ka shiga tsakaninta da ubanta ba ana iya canja miji kana iya mutuwa wani rikici yana iya hada ku ka sake ta ka sallame ta kar ka sa iyayenta su la'ance ta su tsine mata su yi fushi da ita tunda kai ba sa son ka kuma ba dole ne sai sun so ka ba ai ba dole ba ne ko mutum ya sahajarsa ce kayansa ce kana da ra'ayi ka zaɓa wa ‘yarka mijin da kake so naka sai ta kawo wani sai ubanta ko uwarta ta ga cewa ba ka yi musu ba ba ka dace da su ba sai ka haƙura ka je inda ake son ka kai wani irin makale mata ne kai wani irin cingam ne yaya za ka je gidan da ba a son ka a buɗe baki a ce in an yi auren za a tsine wa yarinyar albarka kuma ka je ka ce sai ka aure ta abu na uku ba za ta barka ka ji daɗi da matarka ba za ta yi ta hura ma wuta ina yi maka addu'a Allah ya raba ka da sharrin wato suruka in ka faɗa hannun suruka mara kirki malam za ka yi tagumi kana sharewa tana gasa ka kuma ba ka da nutsuwa da kwanciyar hankali in ba ka sake mata yadda ka bar mata ba ka ce wa yarinya ki haƙuri ina son ki ina ƙaunar ki amma iyayenki ba sa so na ba damuwa kar ki saba wa iyayenki a kaina Allah ya haɗa mu zan nemi wata yarinya za ta makale ta ce a a a a a yan zamani ne da ta zo ka mata wani abu wata rana sai ta gwaba ma magana in dai mace ce cewa za ta yi daman ni na jawo sai da aka ce kan na aure ka ashe ɗan wulaƙanci ne kai baka da mutunci gashi na zo na aure ka kana saka min da abin da ake zargin ka da shi kaɗan ne daga cikin sharrin mata kuma wannan soyayya da ake ta cikin cokali wannan soyayya da ake ka aika message da sako a waya da tura hotuna da in ban ganka ba na rasa ƙarya take maka ba ka tsaya ka zama realistic ka rayu a kan reality da ka ni in shawara ta yake nema ya haƙura da yarinyar nan ni dai ba zan baka shawara in ce ma ka je ka auri yarinyar da uwarta ta ce in an yi auren sai ta tsine mata albarka ba kuma ni ban san halinka ba ban san ɗabi'arka ba ban san me hujjar da dalilin uwar ba kuma ba na baka shawara ka je ka shiga tsakanin yarinya da uwarta uwa uwa wanda ita ce hanyar shiga aljanna ka je ka raba ta da uwarta kai ka aure ta shekara biyu uku ka je ka mata kishiya ku kama zage zage ka sallan mota ka sa ta tana fushi da uwarta kuma ka kore ta kai da baka da garanti baka da tabbas ka haƙura ka zo za mu sama maka wata abin bai yi ba. Insha Allah.
To Allah ya yi da nufi, Allah ya saka malam da alkhairi. Abu na ƙarshe muna sanar da cewa idan Allah ta'ala ya yarda gobe, malam zai kai ziyara garin Bajoga domin gabatar da latta insha Allah ta'ala. Muna roƙon Allah ta'ala ya kai malam lafiya ya dawo da shi lafiya da 'yan tawagar gaba ɗaya ƙarfe takwas na safe. Sannan muna sanar da cewa Uh, mutane sun fara kawo taimako da gudunmawar abubuwan da za a kai uh, tafiya prison akwai alhaji babu ya kulle ya turo mana katon din omo yanzu haka Allah ya saka masa da alkhairi ga wani dan uwa ya turo ya ce malam da fatan ka sha ruwa lafiya dan Allah ina neman addu'a a ciya ni da addu'a mahaifiya ta ce ba ta da lafiya ma za a shiga da ita a ɗakin tiyata gobe da safin Allah ya kai ta ga kuma wani shi ma ya turo kuɗi ya ce ayi wa mahaifiyarsa addu'a Allah ya mata rasuwa ga dai wasu da yawa da bukatunsu da dama malam a musu addu'a sun turo kuɗi a sa asusun marayu Allah ya saka wa kowa da alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي عوده الدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم